بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu da muke magana yammacin asabar ne daren ainihin wato lahadi daren ainihin wato goma kenan ga watan rabi'ul thani hijira na 1438 daidai da bakwai ga watan januwari 2016 17 miladiyya insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da yin darasi a cikin wannan littafi mai suna falahatul usul wa adillatuha wallafar shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi rahmatin wasi'a wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi ne insha Allah ta'ala Allah ta'ala muna roƙonka ba mu ikon faɗin daidai da karanta daidai da fahimtar abin da yake shine daidai a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda ainihin wato mala yake ƙoƙarin bayyana mana cewa lallai wajibi ne akan kowane mutum ya nemi ilimi mafi girman ilimi ko mafi muhimmanci shi ilimin aƙida ilimin sanin allah maɗaukakin sarki da kuma sanin yadda za a bauta masa saboda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne baki ɗaya mu ba don komai ba sai don mu yi bauta gare shi mu kasance cikin bayinsa waɗanda suke jayuwa zuwa ga yi masa ɗa'a a kowane lokaci sannan sai malam ya kawo mana wasu al'amura guda hudu wanda yake mana bayanin cewa wasu matsaloli guda uku cewa akwai wasu matsaloli guda uku wanda ya zama wajibi akan kowane musulmi namiji da musulma mace ta sani shi na farko shine Allah ta'ala shi ya halice mu ya azarta mu bai kuma kyale mu haka kara zuba ba sai ya aiko mana da manzanni duk wanda ya wannan manzan da'a to ya shiga aljanna wanda ko ya saba masa zai shiga wuta na biyu shine mu sani cewa dole ne mu san cewa lalle Allah madaukakin sarki baya yarda a hada shi da kowa a wurin bauta Allah madaukakin sarki yana da matukar kishi dangane da abin da ya shafi arihin wato yin shirka da shi duk wanda ya shirka da Allah to ya riga ya halakar da kansa Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mu abu na uku shine dukkanin mutumin da yayi wa Allah da'a yewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ya ɗayanta Allah da bauta to bai halatta gare shi ba ya zanto yana yin yana nuna soyayya da ƙauna ga mutanen da suka ainihin wato keta alfarman Allah suka ƙetare dokokin Allah amma da ya kawo mana doguwar aya cikin suratu ainihin wato al-mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هزوا قرشان أيهم واتوانا آيات أن قالوا أنكم daidai mun tsaya a ƙarshen wannan aya ne inda Allah ta'ala ke cewa ala inna hizballahi humul muflihuna to mun gama kuma da wannan masail din guda uku yau kuma insha Allah ta'ala malam zai ci gaba da mana bayani dangane da ainihin wato ainihin abubuwan da suke da muhimmanci mu sani game da wannan addinin har ila yau an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu muna nan a shafi na bakwai ne insha Allah ta'ala mala yace i'lam arshadaka Allah li ta'atihi ka sani ya kai dan uwa ina roƙon Allah ya shiryar da kai zuwa ga yin da'a gare shi annal hanifiyata millata ibrahima lalle ka sani cewa abinda ake kira alhanifiyya shine tsayuwa kyam akan tafarki na addini da kuma kauce ma shirka da Allah madaukakin sarki shi abinda kira mene alhanifiyya ka sani cewa alhanifiyya kauce ma ainihin wato shirka da tsayuwa can wajen kaɗaita Allah da bauta millata Ibrahim wannan shine addinin Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma na yace an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din abin da ake kira da al-hanifiyya duk a cikin al-Qur'ani idan ka ji an kira hanifan ana nufin mene an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din shine ka bauta wa Allah shi kadai kana kuma mai tsarkake shi da addini shine wa Allah mukhlisan kana mai tsarkake Allah da addininka an gane wannan ko wa bidhalika amara Allah jami'an nas saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki ya umarci dukkanin mutane baki dayan su wa khalaqahum laha kuma saboda wannan bautan yasa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halitta dukkanin bayi an gane wannan ko saboda wannan bautan ne yasa Allah ta'ala halicci bayi kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su kadaita da bauta an gane wannan ko liya'buduni ay yuwahhiduni ga malaka wa ma'ana liya'buduni ma'anar kalmar cewa liya'buduni ma'anan domin su bauta min ba wai bautan kade ba yuwahhiduni saboda su kadaita da bauta an gane ko kenan wajen fassarar wannan illa liya'buduna za ka kaddara cewa sai dan su kadaita ni da yin mene da yin bauta wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid kuma jama'a mu sani cewa mafi girman abin da Allah madaukakin sarki yayi umarnin al'umma da ta aikata shine me kadaita Allah da bauta Allahu akbar duk duniya jama'a idan ka bibiya zaka tada cewa wannan umarnin na Allah shine yake gaba akan komai saboda ba dan komai Allah ta'ala ya samar da mu ba ya halicce mu sai dan wannan bautar jama'a ita ce gaya an gane ko to me da za a tambaye ka menene tauhidin sai ce wa huwa ifradullah bil ibada wa huwa ifradullah bil ibada shine kadaita Allah da bauta shine kalmar tauhidi jama'a ikon Allah amma a yau za ka ga cewa wasu da an ce a yi tauhidi sakalin sai tashi don me za a ce a kan ita Allah da bauta ai ga wani ai ga wance ai ga kaza ma ai ya kamata a bauta wa kaza za ka sha mamaki za ka iya ganin mutum gashi nan da babbar rigansa ƙila ma da babbar rawaninsa ƙila ma da ƙato sandansa amma da zaran ka kira cewa a yi tauhidi a bauta wa Allah wallahi sai ga hankalin shi ya tashi saboda su a ilimin da ake karantar da su shine babu tauhidi wasu ma batattun abin da suke karantarwa shine komai Allah ne komai Allah ne wannan ita ce aqidar su da yawa daga cikin mutane zaka samu akwai masu nuna aqidar mummuna masu wahdatul wujud kuma sun yi yawa fa jama'a hatta a garin nan yanzu abin ya karanta akwai wanda shi ya tara yara ne ba abin da yake karanta da su sai wannan munar aqidar jama'a a garin nan amma ne muna fata ubangiji ta'ala idan masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba mai shiriwa bane shi ne wannan aikin Allah ka tona mishi asiri ka kuma fahimtar da waɗanda ake batarwa da zuwa hanya majalisiya dan zaka ji mutum da mutum sun haɗu dan samariya ka ce wace ah Allah ya aka yi ne wai yana cin abokinsa ne Allah saboda a ƙa'idar shi ne komai Allah ne ibn al-arab ibn arabi at-ta'i al-andalusi shi ka wannan ƙa'ida a musulunci cewa Allah shi ne komai kuma komai ma Allah ne to kaga wannan jakin gidansa ma ya fi shi tauhidi ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to me ake kira da ilimin tauhidi sanin Allah kadaita Allah da bauta ma yace ifradullahi bil ibada abin da ake kira tauhidi shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wa a'zamu ma naha anhu shirku mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani gabarin aikatawa jama'a shi ne shirka da Allah ko? wa huwa mecece shirkan nan da'awatu ghairihi ma'ahu kiran Allah tare da wani bautawa Allah tare da wani wad dalilu dalili akan haka shine ayar da ta zo a cikin suratul nisa' aya ta ainihin 36 Allah ta'ala ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani abu a wurin bauta an gane wannan ku wannan yana daga cikin abin da malaman tauhidi kullum suke kokarin karantar da mutane da ku fuskantar da su fa idza qila laka idan aka ce da kai ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها da za tambayeka menene waɗannan shika-shikai guda uku waɗanda ya zama wajibi akan kowane mutum ya san su faƙul to ka ce ma'arifatul abdi rabbahu shine bawa ya san mahaliccinsa bawa ya san ubangijinsa mahaliccinsa wanda shi ya halicce shi kuma yake rayar da shi wa dinahu kuma bawa ya san menene addininsa wajibi ne jama'a mutum san addininsa ai ko domin kamar yadda muka yi bayani a baya jama'a bautan Allah ba ta taɓa tabbatuwa sai akan abin da Allah ta'ala yake so sai akan abin da manzon Allah ya koyar ba zai yiwu ba kuma ka bautawa Allah yadda yake so ba zai yiwu ka manzon Allah yadda ya dace ba sai ta hanyar ilimi in babu ilimi jama'a akwai matsala dan duk bauta da mutum zai jama'a ba za ta taɓa zamtowa karɓaɓɓiya a wurin Allah maɗaukakin sarki ba dalili akan haka shine Allah ta'ala baya karɓan kowane irin aiki da aka mishi bisa ga jahilci to jahilin bai san waye Allah ba bai san menene jin tsoron Allah ba bai san wani alheri Allah ya tanaji ba bai san wata irin wuta Allah ta'ala ya tanaji ga wanda ya saba masa ba ya zai ji tsoron Allah zai yi ba zai yi ba jama'a to da za a tambaye ka sai ka ce sanin bawa ya san ubangijinsa ya san kuma addininsa sannan ya san annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a an gane wannan ko na'am to yanzu sai mu ƙara dawowa baya jama'a inda ma yake cewa i'lam arsalaka Allahu li ta'atihi kaga anan akwai kyawun karantarwa malami ne zai karantar da kai amma sai yake maka addu'a me yake nuna maka ma'ana yana maka ne saboda ka ji dadi ya kwantar maka da hankali saboda kuma ka ji dadin karban wannan abu da zai karantar da kai kenan mai karantarwa ana bukata ya rika mene ya rika tausa harshen sa ya rika tausayawa waɗanda yake karantar da su kada ya rika faɗin wasu kalmomi waɗanda za su rika fusata su ko tada musu da hankali shi sai ya ce maka ka sani ya kai dan uwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai zuwa ga yin da a gare shi an gane wannan ko domin kalman kalman kalman ar-rushd shine mutum ya shiryu zuwa ga ainihin wato abin da ake son ya ainihin wato fahimta kuma ya tafi akai an gane wannan ko to yana mana addu'a ne cewa Allah ta'ala ya shirin da kai zuwa ga ainihin wato yin da'a gare shi me da'a shine kokarin aikata dukkanin abin da Allah ta'ala ya umarni da kuma hannuwa gabarin dukkanin abin da Allah ta'ala ya hana aikata shine abba'a ina fata an gane wannan shi yasa ma Allah ta'ala ya ce da za a wayi gari kana da iyaye sai suka nemi ka hada Allah da wani auren bauta ko ka aikata wani aiki bisa bisa ga jahilci ko bisa ga abin da baka da ilimi akai Allah ya ce fala tuti'huma idan sun yi maka kada kai musu biyayya amma an ce wa wasal insan bi wallahi ihsana ko husna kowanne akwai amma can sai aka ce maka me sai aka ce maka kuma fala tuti'huma kenan at-ta'atu shine ka aikata abin da ake son akai maka umarni ka kuma kaurace wa dukkanin abin da aka hane ka gabarin aikatawa shi kira mene at-ta'a domin yana da kyau san irin waɗannan ɗaiɗaiwar kalmomin saboda mu ƙara wa qabis ila larabcin mu girma duk inda kaga wannan kalmar sai ka kaddara cewa ga ma'anarta Allah ta'ala ka shiryar da mu sai ma da yace annal hanifiyyata millat ibrahim kalmar al-hanifa kalma ce wacce Allah ta'ala yayi aiki da ita a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani ina fata an gane wannan a wuri na farko ina Allah ta'ala ya ambace ta a suratul baqara ko eh yawa wa qalu yahudawa suka ce kunu hudan aw nasara tahtadu ku zamto kristoci ko yahudawa in kun yi haka sai ku shirya qul Allah ya ce manzon Allah ya rasulullah ka faɗa musu بل ملة إبراهيم حنيفة أأ با تفركين سزا أبوا كتشيري أزو أبي تفركي دهنيا تأدين النبي إبراهيم حنيفا وانديكي كوتشي وغبرني شركة الله سيما الله يسيبك وما كان من المشركين النبي إبراهيم بيكسن شيء من ربه bai shirka da Allah ba amma a farko ai Yahudawa ne sun yi kokarin jingina Annabi Ibrahim na ko sun ce ai Ibrahim ma nasu ne ina fata an gane wannan sun yi wannan da'awar wa qalat al-yahud wan nasara wa qalat al-yahud aban an abna Allah ba sun yi da'awar cewa ne Annabi Ibrahim nasu ne inda Allah ta'ala yake cewa نعم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصران أما فرق أسني دعواني أي موني ما أكن كذا موني أكن شريع الله تعالى جاء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أما فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Allah ya ce kafci ya ku waɗanda aka bai wa littafi Yahuda da Kiristoci ku zo zuwa ga wata kalma wacce take ƙwaya ɗaya tsakanin mu da kuma haɗa kanta na farko shine kada mu bauta kowa sai Allah sannan kada mu haɗa shi da kowa a wurin bauta sannan kada mu rika ɗaukan wasu daga cikinmu mutane halittu irinmu a matsayin ababen bauta ba Allah ba ashe kaga ana iya rikan mutum a matsayin me abin bauta ta yaya mu koma hadisin Ali bin Hatim Ali bin Hatim sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kirista ne sai musulunta da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayar da wasu ayoyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai ali ya ce ah ya rasulullah ai mu waɗannan malaman namu da masu bautan Allah cikin mu duka waɗannan reverend fathers dukkan waɗannan priest na coci da dukkanin masu bautan Allah ai mu ba mu ba mai kesa ba ma wuta musu ya faɗa manzon Allah haka sai manzon Allah ya ce ya Ali waɗannan shugabannin naku da masu bautan Allah cikin naku ba sa umarninku da saba wa Allah ku musu biyayya akai yace kwarai muna yi ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku musu biyayya akai yace i ba sa halatta ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku yi biyayya Allah ce muna yi sai manzo Allah ya ce fatilka ibadatuhu ai wannan shine bautan nasu ita ce ma'anar wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbab min dunillah to to haka nan yau duk wani malami da ka ba akan bata wanda zai haramta maka abin da Allah ya halatta ko ya halatta maka abin da Allah ya haramta to kai tsaye idan kai masa biyayya ka bauta masa ne ka sani baka sani ba a wurin Allah sunan shi mene bauta a harshen wane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da haka sai Allah ta'ala ya ce ya ahli kitabi أتقول أتحاجوننا في الله آمين قل أتحاجوننا في يقول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم دم يكوتي جاية دمو قبل أن إبراهيم ني كنا تيوا أيناكو ني الدين شكوتي الهالي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بما سكد أو التوراة يجي نم يأجر توسونا ني أول تستمنت كو ذكر التوراة wal'injilu ba ma saukar da gospel ita ce nan ainihin wato new testament na annabi isa ba ce wa ma'un zirin tauratu wal'injilu illa min ba'adihi afala ta aqilu ku ba ku da hankali ne ha an tum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm ce ku dube ku da Allah kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan menene kuke yin jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan sa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani amma ku ba ku san komai ba sai Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyyan annabi ibrahimu bai kasance bai yahudi ba wala nasraniyan bai kuma zamto kirista ba walakin kana hanifan muslima sai dai ya kasance hanifan mai kaucewa ne gabarin bautan wani Allah ya tsarkake Allah da bauta an gane wannan ko wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga masu yin shirka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin suratu ainihin wato al-an'am akwai wasiyoyi guda goma waɗanda ainihin wato Allah ta'ala ya ce ƙul halumma shuhada'akum alladhina يشهدون أن الله حرم هذا كي أكسماتي كي قل يتي يا كي النبي محمد كفدا مسو تعالوا كته قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إن كرن تامك أبا بند ألا يحرم تامك برن أي كتابة نفرك ألا تشركوا به شيئا kada ku kuskura ku hada wani da Allah a wurin bauta kaga shine anan ma ne ce maka a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk alla ta'budu illa Allah ka gani sannan da ya faɗa musu ne sai ce wa bil walidaini ihsana sannan ka fara hani wala taqtulu awladakum min imlaqin har zuwa ƙarshe a ƙarshen suran kuma Allah ta'ala ce ka faɗa waɗannan mushirikan mutanen garin Makka da Yahudawan can da Kiristocin can da suka ware suka yi wa addini tawariya suka yi wa addini rigan ayaga ka faɗa musu innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin lalle ni dinnan ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga wata hanya miƙaƙiya dinan wani irin addini qiyaman tsayayyen addini addinin wa millata Ibrahim addinin annabi Ibrahim sai ya ce wa ma kana min al-mushrikina annabi Ibrahim bai zamto daga cikin masu yin shirka ba ku duba yadda Allah ko ina sai ya maimaita kul ya manzon Allah ka faɗa musu inna salati lalle sallata wa nusuki da yankata da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin la sharika lahu gaba ɗaya su suna ga Allah ne ubangijin halittu wanda ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umirtu to kun ji inda al'amarin yake da kadaita Allah ne aka umarce ni wa bi zalika umirtu wa ana awwadul muslimin kuma ni ne farkon musulmi a cikin suratul nahl Allah ta'ala ya ƙara yaban annabi Ibrahim alaihi salam ce inna ibrahima kana ummatan annabi Ibrahim ya kasance jagora qanitan mai yawan yi wa Allah biyayya shine qanit mai yawan yin biyayya ga Allah lillahi hanifan kuma hanif ne mai karkacewa ne ga barin shirka da Allah da kuma tsayuwa wajen ta Allah da bauta sai Allah ya ce kuma wa ma kana minal mushrikina annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu daga cikin masu shirka da Allah ba Allahu akbar kaga waɗannan kawai ayoyin a takaice sun nuna maka mai alhanifiyya ko shine mene karkacewa ainihin wato addinin bata zuwa ga tsayuwa kyam akan me akan ainihin wato addinin musulunci Allah ta'ala ka shirye da mu wannan kaɗan ke daga cikin ainihin wato waɗannan al'amara shi yasa ma da yake cewa annal hanifiyyata millat ibrahim shine an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din to ai cewa mukhlishan lahu ad-din nan Allah ya faɗa a da yawa ayoyi a cikin Qur'ani ko haka ne ina misali وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كجمة مخلصين له الدين حنفاء ba umarce su da komi ba sai dai su bauta wa Allah shi kadai mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake Allah da addini sannan hunafa masu kaucewa ga barin addinin shirka masu tsayuwa akan tafarkin tauhidi sannan sai sallah ta karbi ko wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika wannan yake nuna maka cewa ashe duk mutumin da ba shi da tauhidi sallar shi za ta yi amfani kuwa anya wannan ba a ta sai yake yi ba ai na ganin kamar yana motsa jiki ne ko wannan ya fi kama da aka sayi ba shi da bambanci da mutum da zai je filin tun daga safi har yamma yana ta yi ba bambanci saboda asalin gadon bayan abin da zai sa Allah ta'ala ya karɓi ibada an yi mai an rushe kaifa yuqimu dhillu wal udu a'waju kamar yadda larabawa suke cewa ta yaya shimfiɗa ta yaya rumfa za ta iya zama alhali kuma sandan ta lankwaye sannan da aka fito irin fanta lankwaye gaba ɗayan sallan kwayayyu ne ya za a yi rumfa ta yi tsayuwa ba zai yiwu ba ma'ana sai an samu jigo tauhidi sannan duk wani aiki ya karbu sai kuma ina Allah ya ambaci muku ya sallahu din na'am aswatu zumar تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق fa'abudi Allah mukhlisan lahu ad-din lalle mu muka sauka maka da littafin nan alqur'ani da ka fa'abudi Allah ka bauta wa Allah shi kadai mukhlisan lahu ad-din kana me tsaka shi da addini ala Allah ya ku saura lillahi ad-dinul khalis sarkakaccen addini tataccen addini ya tabbata ga wani ga Allah a can gaba kuma Allah ya ce qul ya manzon Allah ka faɗa musu inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din ni dinnan inji manzon Allah ka faɗa musu an umarce ni in bautawa Allah shi kadai ina mai tsarkake shi da addini wa umirtu li an afuna awwalal muslimin kuma an umarce ni in zamto ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'ummar qul kace da su inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron in na saba ubangiji na ina jin tsoron wata irin azaba mai girma da za ta sami a tashin kiyama Allah ce qulillah ya manzo Allah ka faɗa musu Allah a'budu mukhlishan lahu dini Allah kadai zan bautawa ina mai tsarkake shi da addini na Allah ta to shikenan fa'budu ma shi'tum min dunihi ko shirkai kun ji ku bautawa wanda kuka so wanda ba Allah ba amma Allah ya warda a shirka ne ai yace wala yarda li ibadihi al-kufra Allah baya dawo bayin shi kafirci ko ma'ana ku je ku yi din za ku sani mm ba kun ce ku yi shirkan ba ku yi din kai ne wa'azi ba a cuta da kai komi in wani yace wallahi sai mun yi kaga ce a bahaushe ya ce in mutum ya zo in ya yaro ya ce zai zai haɗe gatari ko aka ce ka sakamar kotar ko eh ma'ana shine zai sha wuya Allah ta'ala ka shiryar da mu jama'a ina fata an gane wannan to shine ma'anar ainihin wato wannan kalma ta mukhlisan lahu din jama'a duk ina kawo wannan misalin saboda mu ƙara ganewa mu kuma ƙara fahimta cewa ashe Allah ta'ala a cikin Qur'ani Al-Qur'ani a zanƙabe yake da irin waɗannan ayoyin ko masu karantar da mu irin wannan tauhidin Allah ta'ala shiryar da mu shi yasa yake maka wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شي يسا الله تعالى يا أمر تكبا دي متاني لأيكة حكا كما دن ونن يهل تشيسو تو كينان أشي الله با يهل تشي متاني با يهل تشي دنيا دان أنك محمد بنيكو ko dai shi aka halicci duniya sai ce baka san annabi gashi Allah ce wai ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mun magana ta kare Allah bai halicci kowa bai halicci wani dan kowa dan dan wasu ba a Allah ta'ala ya halicci ya halicci dukkanin bayi dan su bauta mishi ne jama'a dan su yi mene su bauta mishi idan ka ce an halicci duniya dan manzon Allah ne ka wulakanta manzon Allah ne manzon Allah ya zo wucewa da sahabbansa a cikin kasuwa ya ga mushin dan akuya yake da su wallahi wannan duniyar da kuke gani ta fi wulaƙanci ta fi tozarci a wurin Allah sama da wannan dan akuyan ma dan akuyan ya fi duniya ma alheri sai kuka ɗauki datti da abin da bai kai darajar mushin dan akuya ba kace an halicci duniya dan manzon Allah takaitacce ba za ka jingina manzon Allah al-haqira al-za'ila الفانية المهلكة المزعجة المقربة duk sifan duniya ne wannan me sa bakin ciki me sa damuwa me sa kaza komai haka imamul albiri ya faɗa cikin ta'iyar shi yana faɗa shi nasiha game da neman ilimi shi maki yana ce mai menene subhanallah yana cewa wannan rayuwar duniya kake gani ba komai bace وليست هذه الدنيا بشيء تسوقك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت يشي والله الدنيا نبقى قوي ماشي za ta ɓata maka rai na tsawon zamani mai tsawo amma jin daɗin na ɗan ƙanƙani ne ya ce makwaran duniya na fa'idan kai tunani a cikinta ko kamar inuwa ce idan rana ta fito inuwa ta haska kayaya ba kana ga inuwa tana yawo ba in kuma ta sauka in kuma ta fada ba akwai inuwa ka fai'ika shine kamar inuwanka ne au ka hulmika ko kan mafarki da kake id halamta yayin da kake mafarki a cikin bacci sai ce sujinta biha wa anta laha muhibbun yanzu kai an saka a gidan kurkuku a gidan duniyar nan amma duk da kana son duniyar nan fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta dan me kake son gidan da aka aje ka a matsayin bursuna ba manzo Allah bane ya faɗa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu man al-kafir ya ce wato du'imuka ta'ama duniyan nan za ta ciyar da kai abinci wa an qaribin amma ka sai nan kusa satat'amu minka ma fiha qa'imta za ta cinye duk abin da ciyar da kai in an gama za a ji abin da ka a kabari kuma shikenan an wuce labarinka za ta cinye wannan duk abincin ta cinye jini ta cinye tsoka ta cinye jijiyoyi idan ya fashe ya zagonye kayan cikin su riɓe tsutsotsi su su yi walima ila iya kata kenan kama ce tsutsa ta sharba ko kamar da mala ayyana mun yake fada Allah ka shirya da mu kenan jama'a ashe Allah ta'ala ya yi halitta ne an halicci mutum da aljanni gaba ɗaya saboda me bauta Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa da ƙudurarsa a matsayinsa na mahaliccinmu idan ya so idan ya so jama'a zai iya duk inda sunan manzon Allah ya zo a cikin alqur'ani yake suna rasulullah ko nabiyullah ko kaza amma da me Allah ya fikira manzon Allah al'abdu سبحان الذي أسرى بمحمد برسوله بخليله بمن بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه نفت عن قالوا أنه موضوع الله باوان الله saboda haka duk wanda aka ce maka bawa ko a nan duniya me ya aiki shi bauta illa iyakar ta kenan to shi ma manzon Allah bawa ne bawan Allah ne bautawa Allah yake yi saƙon nan ma Allah ne ya zaɓe shi ya ce mai kai ka zamto ɗan dakon saƙona ka yaɗa shi zuwa ga al'umma wanda ya bi ka shiga aljanna wanda ya sa a mai shiga wuta manzon Allah bawan Allah ne kuma shi da kansa wani ya ce mai anta sayyiduna ya rasulullah kai shugaban mu ne manzo Allah ya ce a as-sayyid huwa Allah shi ai shugaba shine Allah dan haka la taquruni kama aqrat an-nasara al-masih ibn maryam kada ku rika kururuta ne kuna zuga ni irin yadda kiristoci suka dinga zuga annabi Isa har suka ce ubangiji ne manzon Allah ya ce faqulu abdallahi wa rasuli ku rika cewa ne bawansa kuma manzansa ashe sunan da manzon Allah ya fi so kina faɗa mishi eh wajen a ce ayaba sai kuma da kushe shi saboda tsabar rashin ilimi jama'a saboda tsabar rashin ainihin wato kan gado shi yasa jama'a addini sai da koyo addini sai da koyo Allah ta'ala ka shirye da mu zuwa ga neman ilimi amfani shi yasa maka ma yace maka wa ma'ana li ya'buduni ay wahiduni ma'ana shine su kade ta yanda mene da bauta wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid mafi girman abin da Allah ya umarne shi shine mene tauhidi wai dukkanin annaba wannan da suka zo da manzanni me suka zo su kira mutane akan shi ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun tayar a cikin kowace al'umma da manzo in yazo cewa yake ku bauta wa Allah shi kadai ku nisanci mene at-taghut me at-taghut kullu ma ubida min dunillah dukkanin wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba sunan shi mene at-taghut an gano wannan jama'a annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya goko amma sai Allah ya ba mu labari a cikin suratul hud yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi u'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim magana ta kare a cikin suratul mu'minun haka Allah ya faɗa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الصورة الأعراف أكأن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره النبي هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون أول ورد ainihin wato afala tattaqun wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi u'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi u'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu ashe gaba ɗaya su mai suke kira kai tauhidi tauhidi adan ibrahimu alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya tura shi zuwa ɗakin Ka'aba ya je fara ginin me yace wajanubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka nesantar da ni ni da ƴaƴana gabarin bautan gumaka rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas domin ya Allah gumakan nan ba sun batar da da yawa daga cikin mutane a haka ya faɗa da mutanensa annabi Ibrahim ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ومنين وأنن هما كان كتي سيواء كان سكتي بوتامس النبي إبراهيم فياتا سياسام أنا بوتن ليك تنبيرس قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين موسى يا يمني سنا بوتامس أما كاف الناس الله يسمك ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين kai Allah gwani wajen iya zance ce mun bai wa annan Ibrahimu shiriya shiriyarsa tun gabanin faruwar waɗannan abubuwan kuma mun kasance masu sani game da al'amarin annabi Ibrahim alaihi salam a ƙarshe da suka zo sai ce shi ba shi lafiya fa qala inni saqim ban da lafiya fa tawallaw anhu mudbirin aka fita aka bar shi a gida faraga ila alihatihim sai wajen gumaka shi ala ta akulun bai ku ba kwa ci abinci ma lakum la tantiqun me yasa ba kwa magana faraga alaihim darban bil yamin yasa kawai gatari su sare su fa qabadahu ilayhi yazifun aka zo kuma ana ana huci man fa'ala hadha li alihatina innahu la min adh-dhalimin ka duk wanda yayi wa ababen bautan mu haka ai ko azalimi ne shi aka ta ina sami'na fatan ai mun ji wani dan saurayi kaji ma aljini da samari ne bai ce shekhan ba ko sami'na fatan mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana aibata su ma'ana ya'ibuhum yuqadu lahu ibrahim ana ce ibrahim sai qalu fa'tu bihi ala amirin nas ku zo da shi a idan mutane saboda su shaida qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne kai ma gumakanmu haka ana zari mai ido ya ce a bal fa'alahu kabiruhum hada ga babbansa ne shi yayi fas'aluhum in kanu yaqul ku tambaye su in suna magana su faɗa muku babban ne yayi faradahu ila anfusihim mun fa yaran fa ya kawo sabon abu fa ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون suka sukan kai da kai ai abin ne da ya turu mai kamci ce ai kun san dai ba sa magana ya ce a fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yanzu ta yaya za ku bauta wa wani Allah abinda baya iya amfani da ku komi baya iya baya iya cutar da ku ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah tir da ku da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba a ƙarshe sai aka ce to tunda babu nassi sai laushi ko haka ne ko babu nassi sai laushi aka ce to harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki gumakan Allahu akbar Allah bari wani iya zance harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum ku yi me ku taimaki gumakan ku ashe gunkin baya iya komi kenan ko lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni almuhim a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid mafi girman abin da Allah ya umari da shi tauhidi da Allah ya gama kawo labarin annabawan nan gaba daya sa annabi Dawud sa annabi Isma'il da sauransu sai Allah ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ku sani lallai wannan al'ummar taku domin al'umma lafazin yana zuwa a matsayin jagora a ƙur'an yana zuwa a matsayin addini a ƙur'an yana tsaya a matsayin mene a matsayin kuma al'umma mutane amma a nan inna hadhihi ma'ana millatakum wannan addinin ku ne addini ƙwaya ɗaya wa ana rabbukum kuma lalle ni ubangijin ku ne fa abuduni ku kaɗai san da bauta magana ta tsari ko sannan yace wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Allah ya hani gaba da aikata shi ne mene shirka wa qada rabbuka eh alla ta'budu gabanin ayar la taj'al ma'a allahi ilahan akhara fataq'uda madmuman makhdula kada ka yadda ake faɗa manzo Allah fa ba a ce la taj'alu ba a manzo ake ake farawa la taj'al ma Allah ilahan akhara fataq'ud madhmuman makhdula kada ka kuskura ka hada Allah da wani a wajen bauta sai ka zama madhmuman abin zargi makhzulan tababbe wanda bashi da mataimaki shi ubangiji kai hukunci Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ga ayan da muka kawo ko wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a sai ce maka wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu shine kiran wani Allah tare da Allah din ko wa dalilin qawluhu ta'ala dalili fadin Allah ta'ala wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a banu isra'ilawa ma ka Allah ya ce aiko ha me Allah ya ce banu isra'ilawa يعني سورة البقرة ما آيات بنو إسرائيل ويا أم الجيس لبوتا ألا شكريكم قال لا يفنى وإذ أخذ وإذ أخذ الله ميثاق بني وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا kaga su ma tun can an taɓa yin wannan wasicin a baya luqman al-hikma yana cewa dan samiri me abu farko da ya fara ce mishi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum adh-dhalimuna an gane wannan ko jama'a to dan haka jama'a mafi girma mafi girman abin da Allah ya hani gaba da aikatawa shi ne shirka shi ya sa ma Allah ya ce duk wanda ya haɗa shi da wani a wurin bauta zai shiga ina wuta ko fa ma'awahu an-nar ko wa ma lil-zalimin ansar innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' liman ya sha kuma jama'a ba mai yin shirka Allah sai wata ce wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida kaji ma sai wanda ya bata batan ko mani sanciya Allah ta'ala ka kiyashe mu to jama'a kun ji wannan gaba kenan ko sai malam yace to gashi nan fa idza qila laka idan da aka aka ce da kai mal usulu thalathati allati ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وي وأن أبو بواني وأن أبو بواني وأن دا أينهم واتو ألا مدوكك وأن دا يزم واجبي أكم متين يسنسو فقل كبار أنسى كشي معرفة العبد ربه شيني باوا يسن أبي إنسا ودينه دا الدين إنسا ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ya kuma san wane ne annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan a darasin mu na gaba sai mu fara al-asl al-awwal wannan dishin fage muka yi jama'a Allah ya sa an gane Allah ya sa an gane an gane kuwa an gane kuwa akwai tambaya ba tambaya hmm ba gane ba kenan ko malamai sun ce an gane sai ai tambaya in ba a gane ba sai ai shiru ma'ana kowa ya gane komi kenan Allah ka shiryar da mu gashi nan sai mu tashi al-asl al-awwal ma'rifatu rabbi an gane ko asali na farko shine me hmm to kafin mu shiga nan jama'a da za a tambaye ka mecece ibada ita kanta ibada bautan da ake magana mecece bauta da za a tambaye ka نعم اها اها جيد barakallahu fiku ashe za an tabuka ko jama'a irin wannan haddacewa ake yi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali kuwa al-a'mali adh-dhahira wal batina gamamman suna ne ga dukkanin wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi na zantuttuka da kuma ayyuka na fili da na boye wane ne farin wani ta'arifin a musulunci Allahu akbar barakallahu fik na'am wanda ya farin wani jama'a shi ne shekul islam abu man أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله أسئلة تابس نسونا العبودية تنهو بقى توحيدي إنا قد وتر أنا سيما كانت عبودية ما يكو يا أما سيما كانت ديوة ديوة ديوة سيما كانت عبودية دن إنا قد أكو عبودية زي ما لا أغاني با سوى توحيد إنه بيرجع أي ذرفي با أما يدعك فائي أصول ثلاثة قوائل الأربعة أصول الستة كتاب التوحيد كشف الشبهات فضل الإسلام da an zo wannan sai ga ah ai abin da aka faɗa mana a bayan nan din mun rike shi ma'anan ibada ka rike ma'anan kaza ka rike ma da ce kawo dalili akan hadin kaza sai ka ji ka kawo aya kawo dalili akan kaza na hadisi ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an gane wannan aiko Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ka dace da zuwa tafajjika na gari jama'a abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka datar da mu zuwa bin tafarkin ka nagari ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu kadaita ka da bauta a kullun a kowane lokaci Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a sana'o'in mu ka sa mana albarka a cikin iyalan mu ka sa mana albarka a cikin ilimin mu ya Allah muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu wajen aikata dukkanin abin zai zama gyara ne gare mu da kuma ainihin wato taimakon mu akan addinin mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka datar da mu bin tafarkin ka na gari اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أعنا ولا تئن علينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته